الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رحمه الله الحديث العاشر حديث نقومة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا, واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم
يأتي رحمه الله الحديث العاشر حديثنا قومة كان أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ عليه الصلاة والسلام يأتي إن الله تعالى طيب lalle Allah madaukaki tsarkakakke ne yana daga cikin sunayen shi at-tayyib sannan at-tayyib tsarki yana daga cikin sifofin shi sannan dukkan ayyukan shi dukkan su tsarkaka ne a cikin ayyukan shi babu babu wani abu wanda yake da wata nakasa don haka la ya ƙabalu illa tayyiba Allah baya karɓar wani abu wanda ba tsarkakakke ba dukkan abin da ke ba tsarkakakke ba Allah maɗaukaki baya karɓar shi yanan dole sai ka hanyar karɓa abu sai ya kasance tsarkakakke sai ya kasance da halal aka yi shi ya kasance kuma yanda aka yi shi in ya kasance ba da halal ba ba da halal ba aka yi shi ba kamar sadaka wanda ya sadaka ba da halal ba aikin banzaye wanda ya je hajji da haram bai hajji ba ko wanda yake da wannan dukiya ta haram ko ya hudda zakka Allah baya karba wannan wannan aikin nashi wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin lalle Allah kuma ya umarci mu'minai da abin da ya umarci mursalai manzanni faqal Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku taron manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga ababen da suke tsarkaka wanda ba haram ba wanda aka halatta muku wa amalu salihah ku aikata kuma aiki na gari saboda cin halal shi yake sa a waffaka mutum ga aiki na gari waƙal haka allah maɗaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ce daga tsarkakan ababen da muka arzitar da ku kenan duka umarnin da aka mamala mursalai shine aka ma muminai kenan abincin da zaka ci ka tabbatar da cewa halal ne idan aka ce zaka ci ba wai ya takaita akan ci kadai ba ko sadaka zaka yi ko kuma ko abin tuhahi zaka yi ya kasance duka halal ne duka yana shiga kalkashin ci amma saboda galibi ci ake shi ya sanya ake cewa ci da sun madakarar rajula bayan haka sai manzo alaihi salatu wassalam ya ambata mutum yuqilu safar wanda yake tsawaita tahiya saboda tahiya tana daga cikin asbab daga cikin sabubba wanda suke sa a karba addu'a amma yanzu kaga mutane sun rafkana daga wayannan yanayi wanda maimakon mutum ya koma ya koma ga Allah ya ta'adda sai kaga ana tahiya ana ta saban Allah ana sauraron music da da sauransu wanda hatta mutanen jahiliya Allah ta yi fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu din lokacin da suke cikin halin bulaguro sai su roki Allah shi shi kadai ba su hada shi da kowa a cikin a cikin roko sai su tsantsanta wannan addu'a su roki Allah shi shi kadai ba su hada shi da ababan da suke hada Allah da su kenan tare da cewa ya zo da sabubba daga cikin sabubban akwai tsawaita tsawaita tahiya tahiya doguwa bulaguro wanda yake mai tsawo yana bulaguro yana daga cikin asbab na karba addu'a sa'annan kuma bulaguro umuman koda ba mai tsawo bane yana daga cikin asbab to na farko yana cikin bulaguro bulaguron kuma mai tsawo ash'atha akbar yana cikin kayan shi duka suna cikin ƙura da dauɗa da dauɗa dalilin wannan tahiyar dai kayan shi sun yi dauɗa sun yi race-race wannan shi ma yana daga cikin asbab wanda suke sanya a karɓawa mutum addu'a shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab law aqsama ala allahi la abarra ce da yawa daga cikin wanda za ka gan shi kayan shi race-race ga shi da dauda in ya zo bakin kofar gidaje ana tunkuɗe shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zai rantse ya ce Allah ya yi abu Allah zai yi wannan abu ya ce ya muddu ya daihi ila sama yana miƙa hannayen shi yana mai huskanta sama ma'ana yana huskanta Allah maɗaukaki wannan shi ma yana daga cikin asbab sabubba waɗanda suke sanya a karɓa wa mutum addu'a mutum ya ɗaga hannayen shi manzo alaihi salatu wasalam a cikin sunna ma daban-daban ya ɗaga hannayen shi a cikin addu'a kama a badar kama lokacin da yake istisqa haka lokacin da yake addu'a yana ɗaga wannan yatsa shi manuniya yana ishara da ita a cikin khutba yana cewa ya rab ya rab yana tawassali da sunan Allah wanda shine ar-rabb ar-rabb wanda ya halitta wanda ya mallaka wanda yake jujuya al'amura kamar yanda ya ga dama yana tawassali da wannan sunan tawassali daga da sunayen Allah kuma yana cikin asbab halla wanda suke sanyawa a karbawa mutum addu'a shi dan kuma ya maimaita addu'a ya rab ya rab kana akwai nacewa nacewa ita ma tana cikin asbab waɗanda ke sanyawa a karbawa mutum addu'a shi amma bayan dukkan wannan asbab ɗin da ya ɗauka na karɓuwa addu'a manzo alaihi salatu wasalam ya ce wa mat'amuhu haram abincin shi haram ne wa mashrabuhu haram abin shan shi haram ne wa malbasuhu haram tuhahin shi haram ne wa guziya bil haram kai an ciyar da shi ma ne da haram da haram ya tashi naman jikin shi ma da haram ya tsoro ce fa'anna yustajabu lidhalik ya za a yi a karɓa wannan nan annabi alaihi salatu wassalam bai kore gaba ɗaya ba ma'ana yana da wuya amma za a iya karɓa mushi saboda iblis wanda shi ne ya hi kowa nisa da allah ya roƙi allah allah ya karɓa mushi ce rabbi an dirni ila yau mai ba a suna nan take allah ya ce fa'in na kaminal munzarin kenan kasancewa mutum yana da zunubai yana saban Allah ko yana cin haram wannan ba dalili ba ne wanda zai sa mutum ya kasu komawa ga mahalicin shi roƙe shi ba amma lalle idan yana son addu'ar shi ta samu karbuwa da gaugawa ya kasance cikin masu istijaba ya ƙoƙarin tsarkake abincin shi da abin shan shi kamar yadda wannan sa'ad ibn abi waqqas ya tambaye manzo alaihi salatu wassalam ya ce ya roƙa mishi Allah ya zama cikin waɗanda Allah yake karɓa musu addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce atib mat'amak tustajab da'awatuk ya ce ka tsarkake abincinka idan ka tsarkake abincinka to za a karɓa addu'arka idan mutum ya kasance ko da yaushe yana tsantsanin haram abincin shi yana takaita akan halal to duk abin da ya roƙa bi idinillah Allah madaukaki yana karɓa mashi wannan kuma hallo yana gwada mana cewa addu'a tana da ladubba waɗanda suke sa a karɓe ta yana da kyau mutum ya bi ladubban ladubban wani gamin sun shahi lokacin da lokacin da mutum yake addu'ai kamar sulusul lailal akhir wanda ya zo kamar lokacin da mutum lokaci na tsakanin la'asar da magarba ran juma'a tsakanin azahar da la'asar ran laraba wayannan lokuta ne waɗanda suke na karɓar addu'a haka akwai yanayi kamar lokacin da mutum yake cikin ihrami yake cikin ibada harami na umra ko hajji ko lokacin da mutum yake cikin sujada kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al-abdu wa min rabbih wa huwa sajid kan yace fa amma ruku fa adhimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fihi fi ad-du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum ce babu yanayin da mutum yake kusa da mahalicin shi kamar lokacin da yake cikin sujada da haka manzo alaihi salatu wasalam yace ku yi kokari a nan gurin ku yawaita ku yawaita addu'a dan ana karbawa mutum addu'a shi haka addu'a hallo tana da daga cikin asbab yinta wani gamin gurin da mutum yake yinta kamar wanda yake yin guraren da yake addu'a a guraren da Allah madaukaki yake so kamar makka da masallacin amin masjidul haram madina ko kuma cikin masallatai umuman duka wayannan suna daga cikin asbab wayanda suke sanya a karbawa mutum addu'a shi ce rawahu muslim da imam muslim ya ruwaito wannan hadisin wanda ke cikin kumci wanda a lokacin da mutum yake wannan yake karaya yake shi'uri da kaskancin shi yake halarto da girman Allah maɗaukaki a wannan lokacin ana saurin karɓa addu'a shi ya sanya sujada saboda babu halin da mutum yake kaskantar da kanshi kamar lokacin da yake sujada saboda ya durmiya abinda shine mafi tsada a jikin shi huskar shi ya durmiya ta cikin ƙasa a lokacin shi ya sanya nan da na addu'a shi take take samun karbuwa
الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريهانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى دع ما يريب يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
ya ce alhadithul hadi ashir hadithi na goma sha ɗaya ana bi muhammad alhassan ibn ali ibn abi talib sifti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa raihanate wannan abu muhammad alhassan ibn ali ibn abi talib jika annabi alaihi salatu wa salam sift shi ne jika na ɓangaren mace na ɓangaren ɗiya wa raihanate raihanatihi nan kinaya ne ga sanda annabi alaihi salatu wasalam yake mishi raihana asali shine wannan itacen mai kamshi wannan ɗaiɗaya ko ragabu ɗaiɗaya kahi amarya to saboda me yasa aka aka yi kinaya aka aka ce raihana saboda abu ne wanda mutum yake so kenan annabi alaihi salatu wasalam yana san su yana san alhasan yana san alhusain kamar yanda ko da yanda mutum yake san ريحانة رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na hardace daga bakin manzo alaihi salatu wassalam wannan hadisin da zai zo saboda alhasan manzo alaihi salatu wassalam ya rasu yana dan karami shekarar shi bakwai lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya rasu shi ya sanya hadisan da ya roito hadisai ne yan kadan daga manzo alaihi salatu wassalam sai dai ya kasance da wasita ya ji daga wani sahabi san ya ruwaito amma nan kaga yace hafiztu min rasulillah wannan yana daga cikin hadisan da ya ji daga manzo alaihi salatu wassalam mubasharatan wanda kuma ya rike su bai manta da su ba yace da ma yaribuka ila ma la yaribuka yace ka bar dukan abin da kake da shakku a tattare da shi kana da shakku haram ne ko halal ne to ka nisance shi ka koma ga ka yi abin da baka da shakku akan shi wannan daidai yake da hadisin annoman ibn bashir faman ittaqa shubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih wannan hadithin asalin wannan ibn umar afwan ibn umar radiyallahu anhu an tambaye shi wani ya zo daga iraq ya tambaye shi game da kisan wannan kuda ya an kashe kuda ya ce menene hukumci ya ce katalakumullahu ya ahlal iraq ya ce ku kashe jikan annabi alaihi salatu wassalam kuma ku zo kuna tambaya game da jinin kuda ba kuwa tambaya game da aikin da kuka yi shi ya sanya malamai suka ce nan wani kamar wannan ana nihin mutunan da yake kiyayewa yake kiyaye ba mutum yana aikata manya-manyan asha ba a ce kuma ya bar abubuwan da ke da shubha ba shi haram din yake a hili yana wannan abin da ya kamata da farko ya bari shine abin da ke haram wanda yake a hili kahin ya bar abin da ke da shubha shi wannan inda za a yi tarkizi a tattare da shi shine abin da ke haram tsantsa kamar yanzu mutum yana shan giya yana duka abubuwan da da ka sani sai ka zo kana ka bar zantan giya da wani ka zo wasu abubuwa wanda ana sabani a kansu halal ne ko haram ne kaga ba nan ya kamata ka fara ba kamata ya ka fara da abin da yake a hili a bayyane idan ma ya ribuka ila ma la yaribuka wannan ma'anar shi da ma'anar hadisin annu'man ibn bashir duka guda rawahu tirmidhi wan nasa'i tirmidhi da nasa'i sun ruwaito shi wa qala tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasanun sahih yace hadisi ne wanda yake hasan sahih tabbatacce ne kenan imam tirmidhi rahimahullah ya inganta da hadisin
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
الحديث الثاني عشر الحديث الثاني عشر حديث نقوم شاء بيو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منذ عليه الصلاة والسلام ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shahe shi ba kenan musulunci akwai wanda yake da kyau akwai kuma musulunci wanda wanda baya da kyau mutum musulmi ne amma bai gyara musuluncin shi musuluncin shi yana buƙatar gyara kenan mutane ba matsayi guda suke ba a cikin musuluncinsu ba wannan yana gwada cewa imani yana tabbatar da cewa imani yana hawa yana sabka yanan duk lokacin da mutum yake aiki na gari duk lokacin da imanin shi yake karuwa duk lokacin da musulmcin shi yake kyau tarkuhu ma la ya'ni ya bar abin da bai shahe shi ba abin da duk abin da bai baya kallon shi ya bar shi wanda baya da alaka da shi sai dai wasu suna ma wannan hadisin mummunan fahimta kamar yanzu misali mutum yana yana sabo aka mai nasiha sai ce wannan abun min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni to shi sabo sabo idan ana yin shi guri ya shahi kowa kamar yanda manzo alaihi salatu wassalam ya ba mu labari yace kwatankwacin mutane waɗanda suke ganin wanda suke sabo tare da su idan suna hana su ya ce kwatankwacin mutane ne waɗanda suke cikin kwale-kwale wasu suna sama wasu suna ƙasa waɗannan na ƙasan sai sun je sama sai abin su je su kwalhoruwan da za su yi amfani da shi sai waɗannan na ƙasan su ce a'a bari mu hasa kwale-kwalen daga ƙasa mu rika ɗauko ruwanmu daga abin gaba sai mun je mun cutar da ba sai mun cutar da su ba manzo salasalam ya ce idan suka bar su suka bar wa'annan na kasan su duka za su jirmiya amma idan suka kama hannunsu suka hana su su ya duka su tsira wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku Allah ya ce ku kiyaye fitina wadda idan sakamakon ta yazo ba wa'anda suka yi wa'anda ke sababi kadai take shahawa ba tana shahon kowa da kowa don haka zunubi abu ne wanda ya shahi kowa manzo alaihi salatu wassalam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kamar yadda hadisin zai zo duk wanda ya ga munkar wajibi ne akan shi ya canza shi hasaba ikon da ke gare shi na canzawa yana iya canzawa da hannun shi ya canza da hannu in baya iya da hannu yayi da harshen shi idan baya iyawa yayi da zuciyar shi ta hadithun hasanun wannan hadisi ne wanda yake hasan rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi wa ghayruhu da wannan tirmidhi malik ya ruwaito wannan hadithin haka malik da al-imam ahmad a cikin musnad shi ma ya ruwaito wannan hadisin haka da kamar yanda al-imam at-tirmidhi rahimahullah ya ruwaito shi
الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم
الحديث الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث أبو حمزة أنس أم مالك وأن ديما منزو عليه الصلاة والسلام خدمة شكرا قوما شيرويتو وأن حديث ياتي يا ما منزو صلى الله عليه وسلم خدمة أشكرا أن قوما منزو صلى الله عليه وسلم bai taɓa ce mashi ba don me yasa kai kaza ko don me yasa ba kai ba kai kaza ba wanda kuma manzo alaihi salatu wassalam ya roƙa mashi yawan ya'ya da tsawon kwanaki da kuma albarka wanda kuma duka Allah maɗaukaki ya tabbatar mashi da da su shi ya ce la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai imani ba mana imanin shi ba zai cika ba ba kore imani gaba ɗaya ba ne ba aka yi ba mana imanin shi ba zai kasance ba imani cikakke ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi har sai ya so wa dan uwan shi abinda yake so wa kanshi amma na alkhairi na alkhairi dan wani zaka same shi tabi'a shi yana son ma kanshi sharri tana yana son giya yana son wasu abubuwa waɗanda ba alkhairi ba ba wannan ake nihi ba abinda na alkhairi ne dukkan alkhairin da yake so alkhairi na duniya ne ko na lahira yake soma kanshi to ya soma dan uwan shi musulmi wannan alkhairin a lokacin imanin shi yake zaman tuwa imani cikakke amma idan kaga bakka san ma yan uwanka musulmi alkhairi ka san da cewa imanin imaninka yana buƙatar abinda zai gyara shi abinda zai daga shi shine ka bar wannan tabi'ar ka so yan uwanka musulmi ya dukkan abin da kake so wa kanka na alkhairi rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito
الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل دم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم
جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عليه الصلاة والسلام ياتي لا يحل دم امرئ مسلم ياتي جنن مسلمي متنن دكي مسلمين بيع حالته نمجي ne ko babba ne ko yaro ne jinin shi baya halitta sai da abubuwa guda uku can hadisi ya ya gabata cewa daga mutum ya ce la ilaha illallah ya yi tsaye da sallah ya zo da zakka to jinin shi ya kare jinin shi da da wannan mutuncin shi da mutuncin shi to wannan hadisin ya ce yana bayani akan lokacin da jinin shi yake halitta tare da cewa musulmi ne ce sai da ɗayan abubuwa guda uku wayannan abubuwan guda uku su ne asillan da suke halitta wannan kashe mutum kashe mutum wanda wanda musulmi ne dukkan sauran abubuwan suna koma ga wayannan abubuwan guda uku ne na farko athayibu zani athayibu zani wanda ke ya taba yin aure yayi zina ko da ko ya saki matai yayi aure ya saki matai sannan yayi zina ko mace ta taba yin aure ta abin ko da ta sake abin an sake ta idan ta yi zina kenan hukuncinta shine kisa shine kisa amma tare da sharuɗa waɗanda musulunci ya gindaya sharuɗa ne kuma waɗanda suke masu masu wuya inda za a samu wannan shaidu ba su ci gaba mutum guda ya kasa daga cikin shaidun da aka ce a kawo su wannan wanda suka yi da'awar dukansu bulala za a musu kowanne za a mai bulala tamanin saboda ƙazafi saboda ƙazafi kenan dole sai sharuɗa sun kammala wan nafs bin nafs ko kuma wanda ya kashe wani idan ya kashe rai wadda bata cancance ya kashe ta ba yana ana mai ana kashe shi ana kashe shi sai dai in ya kasance uba ne misali uba ya kashe ya kashe dan shi shi ba kashe ba kashe uba dalilin kashe kashe dan shi wattariki lidini da wanda wanda ya bar addinin shi al-mufariqi lil jama'a wanda ya rabu da jama'a ya ya amun gabi jama'an musulmi ya huta daga cikin musulunci ya ridda kenan yanan dukkan ababen da suke sanyawa a kashe mutum suna komawa ga wannan abubuwa guda uku ne dukkan abubuwan ka tattaro su waɗanda aka ce dalilinsa a kashe mutum duk suna komawa ga guda uku na in ma ya koma ga ɓangaren zina ko kuma kasance bangaren kisa ko kuma bangaren ridda rawahu muslim eh shi ba kashe shi sai dai alkali ya diba abinda ta'azirin da zai mishi abinda bilwalid la yuqtalu alwalid bilwalad
sai misali daga mace idan ta yi zina ba a samu annan sharuɗa ba a kuma lokacin da zai bayyana a kan tsarin juna biyu kuma ba a san da da arme ba to wannan juna biyun ya bayyana kuma babu wani juna biyun akwai ihtimal na ihtimalat da yawa tana yi wa haɗe aka mata tana yi wa abun ga abun ga akwai abubuwa da yawan da suke iya gittowa sai an tabbatar da cewa zina ce ko kuma ta yi itirafi idan ta yi itirafi da cewa wannan na zina ne wannan a lokacin ana tsaida mata haddi na zina duka wannan yana gwada yadda musulunci yake kare rayuka duka zamanin annabi alaihi salatu wasalam wanda aka kama da da haddi na zina yan kaɗan ne yan kaɗan ne kuma galibin su suka kawo kansu ba wai sharuɗan ne suka kammala ba abin ga amma saboda ƙarfin imaninsu sun hada cikin tuntube ta lallaɓiya ta ɗauke su daga baya suka su da kansu suka yi nadama suka dawo suna son a wannan a ɗarwaye su kamar yadda ma'iz yake ce Allahun ya rasulullah inni asabtu damban fatahirni ta na hada cikin zunubi ka tsarkake ni
الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
يأتي الحديث الخامس عشر حديث نقوم شابير عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دكا وندا يا إيماني da Allah ya yi imani da ranar lahira saboda me yasa ake galibi ake kawo imani da ranar lahira tare da imani da Allah saboda ranar lahira sakamako yake idan mutum ya san da sakamako kuma wannan zai taimaka mutum ya aikata abin da ake so ce falyakul khairan ya hudi magana wadda take ta alkhairi kun haka ya aikata alkhairi ya hudi magana ta alkhairi kenan auliya su mutu ko kuma ya shiru kenan dukkan abin da kamar yadda al'imamu shafi rahimahullah yake cewa dukkan maganar da za ka faɗa kahin ka huddota ka tsaya ka tantamna ta ka ga wannan magana alkhairi ce ko ba kun ba alkhairi ba ce ba in alkhairi ce ka hode ta in kuma ba alkhairi ba ce ka nisante ta idan ka yi taraddudi tana yi wa alkhairi ce tana yi wa sharri ce to ka nisante ta fa man ittaqa shubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi sannan mu san da cewa wannan halshen yana halaka yana halaka bawa idan mutum bai iya zabtin kiyaye harshen shi ba to harshen shi zai kai shi ya baro shi sa'annan abin da ya riga ya huto daga harshe in mutum baya iya mallaka shi bayan ya riga ya huto amma kafin ya huto kana kana mallaka shi don haka harshe yana buƙatar mutum ya sanya shi kaso kaso mai tsawo ya san da duk abin da zai huto daga kan harshen shi ya san da cewa alkhairi ne in ba alkhairi bane ba ya nisance shi ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara dukkan wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya girmama makwabcin shi ya girmama makwabci da dukkan abin da ake kira girmamawa baya da haddi dukkan abin da ke sunan shi girmamawa ya girmama shi da wannan saboda dalilai sun zo masu yawa waɗanda suke kwaɗaitarwa suke umarni da girmama makwabci manzo alaihi salatu wassalam ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu yace duk lokacin da mala'ika jibril ya zo sai ya min wasiya da makwabta yace da naga wasiyar ta yi yawa sai na yi tsammanin cewa kai da ƙarshe sai an sa mishi kaso a cikin a cikin gado nan makwabci yana da yana da matsayi mai girma kuma alama ce ta imani mutum ya kasance yana girmama makwabtan shi baya cutar da su musamman yanzu irin irin wannan zamanin namu wanda zaka ga akwai fuskoki na cutarwa wanda wani gama mutum da kanshi baya ma la'akari da cewa cutar da makwabta yake kaga mutum ya zo tana yawa da dare minuit ta yi ya sanya music ya tada volume gabaki daya ya ta damun mutane shi bai ma san abin da bai ma san da cewa na cutar da mutane alhali tana yawa a cikinsu akwai lattijawa wanda ba su da lahiya akwai yara ƙanana wanda suna buƙatar su huta mutane kowa da yana da barnamij ɗin shi kai ka zo ka rikita ka rikita duniya da da gwaramniyarka in Allah ya jarrabi mutum da saurare ya saurara ya saurara shi kaɗai mana sai ya sa duniya gabaki ɗaya ta ta ta faɗa cikin saban Allah shi kaga abubuwa ne wanda ya kamata mu kiyaye su wanda kiyaye su kuma ba abu bane wanda wanda yake mai wuya ba kenan yana daga cikin alamomi na imani da Allah da ranar lahira mutum ya girmama ko ya karrama wannan makwabcin shi ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه haka wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakon shi ya girmama bakon shi yana daga cikin girmama bako kamar yadda ya zo a cikin hadisi ranar harko mutum ya mushi liyafa ko ya yanka mushi wata dabba ko wani abinci wanda yake abin ga abinci dai na girmama na girmama bako ko da ko raƙumi ya yanka malamai suka ce baya cikin baya cikin almubazzaranci kamar yadda ibrahim alaihissalatu wassalam lokacin da baki suka zo mashi ya yanka ya yanka wannan raƙumi ijilun samin hanis ya zo da musu da wannan raƙumi wanda wanda aka gasa yana wannan baya shiga cikin almubazzaranci almuhim a yi amfani da shi ka a zubda shi ranar harko kenan malamai suka ce ranar harko wajibi ne wajibi ne da rana ta biyu da ta uku to shi kuma bayan kwana uku shi ma kai ya zamna kuma ya cutar da mutane daga ai ya samu kwana uku a ce mai to ya nemo wani waje in an ce mai ya nemo wani waje kai ya ga laihin mutane kwana uku kahin kwana uku da ya gane lagon garin ya san yadda zai samu ya laba amma idan ya diro gari rafar ko aka ce mai babu wanda zai karbi bakunta shi kaga zai iya shiga cikin kumci amma kuma yanzu hallo akwai akwai hallo wasu mafasid yanzu idan mutum baka san mutum ba yanzu zamanin wannan da mutane suka canza hallo wani shi ma yana da wani janibin shi na na hadari tana yawa wani mutum ne wanda ake nema kai ka je kanka cikin cikin wani abu ko kuma wani dan ta'adda ne ko wani mai kaza kaza kenan al'amuran wannan duka sai mutum ya ya lissafa su rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadis
الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عوسني قال لا تغضب فركض مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
الحديث السادس عشر قوم شاشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم sai wani mutum ya zo wajen annabi alaihi salatu wasalam ya ce da shi ausini ya ce kamun wasiya kamun wasiya ta abinda idan na rike shi zai amfane ni duniya da lahira kala la tagdab manzo alaihi salatu wasalam ya ce kakkai hushi wasiya ita ce kakkai hushi bayan wannan ya ce annabi ya ce imin wasu imin wata wasiyar naji wannan annabi ya ce kakkai hushi ya ta maimaitawa annabi yana maimaita mishi kakkai hushi saboda idan mutum ya hushi to hankalin shirhewa yake komi zai iya yi zai iya kisan kai ma idan ya hushi zai iya abubuwa da yawa waɗanda daga baya lokacin da hankalin shi zai dawo gare shi zai yi nadama don haka hushi akwai sharri mai yawa a ciki duk lokacin da mutum allah maɗaukaki ya sa yana iya rihe wannan rike wannan zuciyar shi to Allah ya ma mutum ni'ima wadda take mai yawa manzo sallallahu alaihi yace laysa ash-shadidu bis-sur'a wa innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab ce mai karhi a cikin ku ba shine wanda zai dau dan uwan shekada ba mai karhi shine wanda yake mallaka zuciyar shi lokacin da yayi hushi kenan nan da aka ce kakkai hushi wasu malamai suka ce abin da ake nihi da shi saboda hushi abu ne na tabi'a idan aka ma abin hushin za ka yi hushin abin da ake nihi shi ne kakkai natijar da take samuwa sakamakon hushin shi ya sa annabi alaihi salatu wasalam ya wajahar da wanda ya samu kanshi a cikin wannan hali abu na farko ya yi isti'ada wa in ma yin zagar na kamina shaitani nazgun fasta'id billah idan mutum ya yi isti'ada wannan yana taimakawa wajen tahiyar da wannan tafasa ta zuciya wadda dalilinta shaidan ne manzo salasalam ta idan mutum yana tsaye yana tsaye ya zamna idan ya zamna ya ga hushin bai tahi ba ya kwanta idan ya ga wannan bai yi ba ya mahuta ya mahuta daga daga gurin saboda wannan duka zai taimaka wajen tahiyar da hushin sannan nan hushin da ake nihi shine hushi saboda kai mutum ya hushi saboda wani abu da aka mishi amma hushi idan aka taba haddi na Allah ko aka taba haƙƙi na Allah wannan alama ce ta imani mutum ya hushi kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam idan aka taba haƙƙi na Allah yake husata ko da ko shine za a yaba cikin bukhari wata baiwa ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma fil gadi a cikinmu akwai manzo wanda ya san abin da za a yi gobe manzo alaihi salatu wasalam da aka shiga gona Allah sai ya husata ya ce la ya alamu ma fil gadi illallah ya ce babu wanda ya san abin da za a yi gobe in ba Allah ba yanan mutum ya kasance mutum ne wanda idan an take dokokin Allah wannan yana husata shi wannan alama ce wadda take gwada imani amma saboda haƙƙinka saboda haƙƙinka kai kokari ka shanye wannan hushinka rawahul bukhari da ake cewa mutum ya yi shi ya sharuwa ko ya arwa lawan za ta na shan ruwa ina ya inganta cikin sunan abi dawud amma na alwallah shi ne ba na alwallah shi ban sani ba
الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد ابن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا, فأحس فأحسنوا الذبح ولي فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم
الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء يتي الله مدعوككي يا فرلنتا يا فرلنتا كيوتتاوا أكن أكن كومي معنا دا أبن دا زائي أكيوتتاش wannan ƙa'ida ce kulliya wadda annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu ya ce fa'ida kataltum wannan misalai ne wanda manzo alaihi salatu wassalam ya ambata saboda fayyace da bayani akan waccan ƙa'idar ta fa'ida kataltum idan kuka kashe fa ahsinul qitla ku kyautata kisa wayancan wanda daga can baya aka ce السيب الداني والتارك لدين المفارق النفس بالنفس wanda ya kashe dukansu idan za a kashe su a kashe su tare da kyautatawa ka a ce abin tun da lahira za su tahi sai an azabtar da su a kashe su ta hanya wadda shari'a ta ba da dama wannan ita ce kyautatawai wanda ya kashe wani da bindiga a kashe shi da bindiga wanda ya kashe da wuka a kashe shi da wuka ta hanyar da mutum ya bi ya kashe ta wannan hanyar za a kashe shi wanda ke ya mazinaci ne hanyar da shari'a ta ce a kashe shi ta hanyar nan za a kashe shi ma'ana a irami a wannan a jehe shi wanda shi ma ya ridda shi ma a kashe shi da takobi wanda masihirci a kashe shi da adda da wannan takobi takobi kaga nan masayarci shi ma yana koma gani yana koma ga mai ridda yanan shi yasa muka ce duka abubuwa na kisa suna komawa ga wayannan ukun ne kaga yanzu nan masayarci misali yana komawa ga ridda ne wanda yake mai liwati yana koma gani ga zina wanda menene wanda abubuwan da kisa ya zo a cikin su misali almuhimu dukan suna komawa ga wayannan guda ukun ne ya ce wa idan dabahtum fa ahsinu dibha idan za ku yanka dabba wadda za ku ci ko kuma yanka wanda yake na ibada wanda jinin ne ake bukata kamar layya kamar suna kamar yanka na wannan alkawali wanda mutum ya yi wa allah maɗaukaki to idan za a yanka a yanka da kyautatawa a yi da bismillah wal yuhidda ahadukum shafrata ɗayanku kuma ya wasa abin yankan shi don kai ba wannan dabba wahala idan bai wasa ta da kyau ba kaga dabba za ta wahala amma idan ya wasa ta yanka abin ganan da nan sai yanka ta falyurih dabihata sai ya hutar da abin yankan nashi ko kuma dabbar da yake yankawa ko in tsuntsu ne ko abin da ya kama da haka nan zai hutar da shi rawahu muslim al'imam muslim ya ruwaito shi lokaci ya ko نصوم في عشرة إن شاء الله كنا الوقت يا يا أبو غناي نعم زامو سيدا سي إن الله مدوكك يا ساكي kaddara haduwanmu waɗanda suka tsara wannan daura allah maɗaukaki ya sa shi a cikin ya sanya wannan da wani yadda suka yi a cikin mizanin ayyukansu na gari dukkan wanda ya taimaka ta ɓangaren dukiyar shi ko ta ɓangaren tunanin shi ko ta hanya ce ta taimakawa allah maɗaukaki ya ya ba da lada ya sa ya zama dalili na firdausul ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk